mita 88.5 dala fm zamani abakar sabo ake tare da shi daga garin barkun da ke karamar hukumar bunkure inda wata takaddama ta sarki tsakanin masu gonaki da kuma masu ɗiban yashi yanzu haka dai muna wannan bakin kogi kuma ga wasu daga cikin wato masu gonakin da kuma wasu daga cikin leburori da suke ɗiban wannan yashi wanda suke ganin cewa ko kuma suke zargin akwai wani mutum da suke ganin kamar mai ido da kulli ne a yankin yana kokarin dakusan musu da harkar ta hanyar kawo injina masu ƙarfi waɗanda za su dinga ɗiban yashin ba kuma da ɓata lokaci ba zan haɗa mai sauro da wasu daga cikin waɗannan masu gonaki da masu haƙan nan dajin ta ɓangaren su. Baba mai sunanka?
Sunana Alhaji Abu.
Da mazaunin ina ne?
Mazaunin gada ne na Gana wanne gari?
barkun. Yan kai kamar shekara saba'in.
To misali ga shi gonaki ya gani wasu har suna zabsariya. Kuna da wata matsala ne?
Muna da matsala.
To ina matsalar take?
Matsalar da muke gani idan an zo an ce an babban matsalar ta taso mana a nan dama muna cikinta gona ga ranka tana ebe ta duk inda ta faɗo kaga can da can ta faɗa can ta faɗa can ta ɓaɓule can ma gaban da duk gona ce ainihin ga ranka tsakiya tsakiya kuma ga ta can giriri Babu.
duk wannan gona ce Me yake jawo matsala?
ruwa idan ta kawo in ta kawo ruwa da damuna to in an zo an ce za a sa injiya ce za a ebe an daɗa jawowa to mu abin da ya sa muka ce bai kamata a zo a yi mana wannan ba shi man da yake ya sai kogin nan yafin nan namu muka ga to mu ba mu ga heda ba ba hannun ciyama ba hannun hakimi ba hannun dbo ba kuma sarkinmu bai kira mu ba bazan tana aiko mai unguwa a ce ana neman mu ba ɗaya To baba ku da abin ku kuma wani ya kawo muku shaida in siya za a yi a hannun ku za a siya.
to an ce mu ba wansu bane gonan nan da suke fada an ce ba ruwan mu da ba su- ba ruwan mu da shi ya ce shi baya gaba ba ma gaban sa ba ruwan mu To ba naku bane gonaki.
ya to na gani tunda ya zama nasa ya sai gona mai gona ba wani abu bane ba a shi ya ce shi amma ma shi baya gaban sa a lokacin da ya zo same mu Shi waye wannan yake maka?
shi Haruna Ado Waye Haruna?
Haruna Ado dan mutanen Dindu Yanzu ku me kuke bukata?
ai mu yanzu babban bukatun da muke yi yadda muke tafa da samarin mu da komai suna cin arziki shine muke magana babu yadda za a ce karamar hukuma tana san da zaman kwarin nan mu leburorin mu sun san da zaman kwarin nan masu kibofin nan sun zo sun san da zaman kwarin nan yau din nan an ce mai kiba ya zo ya dauka ya zo ya sa abin da zai dinga biya kowanne mai kiba an ya dauka banda kudin lebara banda kudin rabon na rabon ya ce zai bayar ku da shi kun je kun masa magana kun ce me yasa gashi kuna amfana abun nan da yanzu yana nuna To- neman ya toshe kofa To wanda ya bullo ta wanda ya bullo ta sama ya zake da shi ya ce ta sama ya bullo ya riga ya gama gana ta a fedara a Abuja.
wannan batu baba da yake faɗa labari aka baka ko kai da shi kuka yi A'a labari ai labari ga shi ba ya kai mu ba wannan gonaki ne namu na iyaye da kakanni an ce ma mu daina faɗar wannan babu ruwansa.
wani mataki da za ku ɗauka Ai babban mataki mun ɗauka mun kai gurin mun kai gurin ciyam babban matakin mu kenan.
Zai Sir Abdulaziz.
to me matsalar ku a wannan yanki Matsalanmu a wannan guri shine muna zaune wani bawan Allah ya zo akan cewar hukuma ta sayan mana da wannan guri.
waye bawan Allah Haruna Ado. To a wannan karan shine ya zo mana da wannan batu. Na cewa hukuma ta sayan mana da wannan guri. Mu kuma mu ba muna zaune ne kara zubu ba. Mu ma muna da kungiya tamu kuma da masu gonaki da sauransu akan wannan lamari. To da ya zo ya ce ya sayar da ya an sayan mana da wannan guri sai muka binciki gwamnatin mafi kusa da mu akan cewa wannan batu na gaskiya ne ko kuwa gwamnati ta ce ba hannunta a wannan lamari to ana haka ana wace hukuma ce kusa da hukuma kaman loka gamman kenan da wa da wa kuka yi magana gaskiya ne mun binciki ciyaman akan cewar maganan nan gaskiya ne ya ce ba gaskiya bane waye shaman din Abdurra'uf yawa ya ce maganar nan ba gaskiya bane saboda haka bawon Allah yana mana barazana akan cewar mu sai mun bashi goyon baya akan wannan aiki da zai zo yi mu kuma har ga Allah ba mu ji sanarwa daga sama da mu ba kaga ba zai yiwu mu mu ba da goyon baya ba mu dai muna kawo kukan mu gurin mai girma gauna akan a shiga lamarin nan a bincika bawon Allah nan tabbas ya mallaki gurin nan a inda yake mana firici da maganganu marasa daɗi to ba gaskiya abin nan zai zama barazana ga rayuwarmu in kuma ba a goya ma baya ba zai kawo inji ya zuƙiya shi ko ya kawo fillo da ta ringa akan rami mu kuma a tun karin farko ma da wannan leburori suke aiki a guri akwai ka'ida da gwamnati ta zo ta tsara a wannan gurare sunana salisu alhaji idris salisu gada wannan matsala gaskiya mu abin da ya samu kai kukan mu huma raya ta taimaka mana saboda idan ya zo aka ce an zo ya zo ya mana wannan abu to waɗannan motocin da suke zuwa mutanen mu suke dan ci yaran mu suke dan samun na abinci suke ci na karyawa to wallahi tallahi motocin sai sun gudu sun daina zuwa domin dama abin da yake kawo mana motocin nan wallahi nake gaya ba dan saukin da suke samu suke zuwa muke dan samun na abinci suke ɗiba suke tuka to saukin da suke samu to shi yake kawo mu in ba wannan saukin a cikin birni ma ya isa su aikin su to da zarar an ce wannan mutumin ya sayi wannan gun inda ake faɗa din to idan lalle ya saya aka bar shaka din idora musu wannan kuɗin to mu wallahi mun fito rana baka ganin kamar wani abu ne na zamani ya kawo muku na ci gaba to mu ƙauye inda muke ƙauye inda sai wani gun ya kulle zai zo to ina magana ci gaba an zo an kori motoci sun tafi ina magana ci gaba mutum zai je ɗauka can jikin Kano daidai da nan ya zai shigo nan dole daga can zai ɗauka ya koma sawu nawa zai daga can nan kuma he ya nuko mai ya zo nan to shi ba motocin zai kawo ba shi ba motoci zai kawo ba yashin gaba ɗaya sai sai dai ya ɗora musu kuɗi maƙudai su biya sannan su biya kuɗin lodi sannan su biya na rabin na local government sannan su ɗauka su tafi to yashin nasa ne to yahi yahi namu ne tunda gonakin mu ne na na hukuma ne kasancewar akwai ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ke nan jihar kano ƙarƙashin jagorancin kwamar balaraba isleku su aka fara kokawa ga shi kansa kwamar ɗin za mu haɗa mai sauro da shi sunana kwamar balarabe shehu leko darakta na cibiyar kare hakkin dan adam da ci gaban al'umma na kasa reshen jihar kano kuma senior member institute for crisis resolution peace building and conciliation ranar takaddama da taso da kakamar hukumar sun kore na tsakanin wanda ke ganin zai sana'a ta ɗiban yashi da kuma waɗanda suka daɗe suna ɗiban yashi wannan abu an ce ya zo gaban ku mai sauro zai so ya ji shin wannan mataki ba ɗauka ko za ku ɗauka to alhamdulillahi matakin da muke kai a yanzu shine na farko mun je mun yi inspection na gurin mun duba gurin kuma ya yi presenting papers da hukuma ta federal ministry of mines and mineral resources ta bashi mun tabbatar da wannan sannan kuma mun je gurin mun gane da al'ummar gurin mun ji mai matsayarsu da ni ba masanin kasa ba ne amma mun yi alkawari za mu je mu tuntuɓi hukumomin da abin ya shafa domin su tabbatar mana da cewa wannan abu ba zai kawo matsalar lafiya ga al'umma ba ba zai kawo tarzoma a cikin al'umma ba kuma ba zai taɓa gonakin wa'ina al'umma ba to inda ya tabbata haka insha Allah za mu zo mu zauna da su masu korafi da shi wanda ake korafi a kansa domin a tsaya a samar da wani yanayi mai kyau wanda za a fuskanci juna a zauna lafiya idan kuma akwai akasin haka za mu dunguma mu tafi gaban kotu domin kotu gidan adalci ne kotu kuma ita muke wa biyayya kuma nan ne ake samun adalci ga kowa zuwa yaushe ake sa ran za a ɗauki wannan mataki sai mun je ma'aikatan da kamar guda uku akwai ma'aikatar zai kasa akwai ita kanta ma'aikatar mayan din da suka ba shi wannan certificate sannan kuma akwai federal ministry of uh, water resources su ma za mu je mu same su domin mu tabbatar da abubuwan kuma a tabbatar mana da cewa wannan abu ba zai taɓa haƙƙi ko kuma ba zai samar da violation of fundamental right na al'umma wannan guri ba mun burin mu a zauna lafiya a yi ma'amala ta fahimtar juna domin su wayannan community doka ta ƙasa ta ba su dama suna da yanci suna da haƙƙi kuma shi ma wannan ba Allah a cikin su yake amma mu ba za mu zo mu hana abin da gwamnati ta bayar ba sai dai in mun ga akwai cutarwa ko akwai shiga haƙƙi domin haƙƙin mu ne mu kare rayuka da dukiya ta al'umma wannan ƙasa ta mu ne cikinta mu ya kamata mu taimaka wa duka hukumomin da ya kamata mu taimaka musu wajen mu yi aiki tare wajen samar da yanayi mai kyau a wannan ƙasa.
to ba tare da kasa a ba kuma mun yi katarin samun shi wanda ake zargi da cewar zai mamaye gurin ta hanyar kawo injina kuma har ma mun zanta da shi wanda ya tabbatar da cewar wancan zargi da suke na zai kawo injina abin fa ba haka yake ba
sunana haruna ado dundu ɗan karamar hukumar bunkure mazaɓar sanda akwai wani kogi a yanki na da ake kiransa garanga a ƙasar barkun a karamar hukumar bunkure kogin garinmu ne akwai mutane wanda suke ɗiban yashi sama da shekara ashirin da biyar suna ɗiban yashi a gun ba bisa ka'ida irin yadda gwamnati take so ba wato a turanci ana kiransa illegal ni kuma a matsayina na ɗan wannan yanki na bibi yadda ake samun wannan abu a hukumance na kuma bi ka'idoji da hukumar da take ba da wannan abun na bi har na cika dukkan ka'idar da ya kamata su bani har suka bani lasi na mallaki lasi bayan na mallaki lasin na zo har suka bani commencement operation shi ma matsayin zan fara aiki a wannan guri kuma bayan na mallaki wannan abubuwa akwai zu- ka'idoji irin na wannan hukuma wanda in za ka yi wannan aiki a wannan guri za ka yi alkawarin abubuwan da za ka yi musu na ci gaba musamman wanda suka rabu wannan guri kuma alhamdulillahi ne alkawarin zan musu gyaran burtsatse zan musu gyaran islamiyya zan musu gyaran makaranta zai sai makabar in tukwanen makabarta ko uniform na makabar na mutane in su mutu duka gudunmawar da ta dace zan iya bawa bisa irin yadda tattalin arziki na zai iya yi kuma mutanen da suke leburanci a gurin nan tun wani lokaci har yanzu suna yi ne suna zuba mota ta biya su kuɗin lodin su ta tafi kyauta sannan ita local government tana karɓar rabon a hannun direba na zo na same su na gaya musu cewa hukumar da take da alhaki da wannan abun ta bani dama na samu lasin daga gare ta saboda haka na shaida musu cewa leburori da kuke wannan aiki a wannan guri ku ne za ku ci gaba da yin wannan aiki domin sai da ku ni ma zan yi wannan aiki saboda haka mu haɗu da mu da ku mu zauna lafiya mu ci abinci a wannan guri kamar yadda Allah ya sauka kuma alhamdulillah wannan abu da kuke ganin sa a yanzu saboda yanayin zamani na duniya da ya ci gaba ko mutumin Anambra ko na Enugu ko Bayaraban da yake Lagos ko dan Fulanin da yake Gombe ko Yola ko Gobarbaren da yake Maiduguri ko Bakatsina da yake Katsina in ya mallaki wannan abun zai zuƙi aikin sa na lafiya a matsayin sa na dan Najeriya wanda dokar ƙasa ta ba shi dama da zuƙi kuma babu abin da zaka yi masa illa ka nemi zaman lafiya da shi shi ma ya nemi zaman lafiya da kai bari kuma ni an karɓa ko mun kure saboda haka ina tabbatar muku mutane suna ba da labari irin na ba na gaskiya ba na farko ana magana inji to wannan rafi ba rafi ne wanda ma za a yi amfani da inji ba a gurin sannan kuma ba ni da halaka da inji ku din nan da kuke manual tuntuni ku ne dai a gurin domin ku ne mutanen da za mu haɗu da ni da ku mu taimaki juna ina so mutane su sani wannan abin na zo da shi ne don samun ci gaba da kuma samun kada wani wanda bai san ka ba bai ka san shi ba in ya zo yi abin kafin ku fahimci juna za a sha wuya alhamdulillahi ina kira ga mutane wanda suka san gaskiya kuma sai san gaskiya ina so su tabbatar da gaskiya ga wannan al'amari kuma insha Allahu rabbi ni dai daga bangare na ina kira da dukkan wanda yake ganin na bata masa ba ina bashi abu wace hukuma ce ta sa ne ma kai wannan aiki hukumar da ta sa halimin ita ce mines karasta office
to insha Allah za mu ci gaba da bibiyar wannan al'amari har zuwa hukumar da ta sahale masa da ma shugabancin karamar hukumar har ma da bangaren yan sanda kasancewa duka masu korafi sun yi batun su za mu bi ta bangaren su musamman tun da akwai yiwuwar cewar abin ya je gaban su a bakar sabo da ka karamar hukumar bunkure a garin Borko